أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فأما وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ومثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا شابي قوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ألف دتري هدو دا أربعين دا هدو وان دا يي داي داي دا uku ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatunmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa mun tsaya a aya na ɗari da saba'in da uku yanda allah ubangiji yake ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ko ko aya na ɗari da saba'in da biyu wanda muka fassara shi amma ba mu gama bayani akan abubuwan da ya shafi ayan ba fa amman lazina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa amman lazina stankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima wa la yajiduna min dunillahi waliyan wala nasira Allah ta'ala ya ce annabi isa baya kyaman ya zama bawan Allah haka mala'iku ma ba su kyaman su zama bayan Allah wanda yake kyaman ya bauta ma Allah yake girman kai to Allah zai tara su gaba ɗayansu a gare shi ranar alkiyama amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau aiki nagari ma'ana sun haɗa tsakanin al'iman wal amal sabila da sharaɗin imani shine idan ka yi imani to a ga imanin ya yi siryani cikin gaɓoɓinka mumini baya shan giya mumini baya mumini baya tabbatuwa akan mummunan ɗabi'a amma mumini ba zai zama ma'asumi zai zamanto wato mumini ba zai ya zama ma'asumi ba wata rana zai iya fadawa cikin laifi amma ba za ka ganshi yana cikin almusirrun ya samu kansa cikin israri israr shine togewa akan aikata laifi idan muka duba da mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana halin mumini haka barawo baya sata lokacin da yake halin sata yana mumini idan ya zo za a cire imanin sai a bashi zallan duhu sai ya aikata abin da zai aikata daga baya kuma in ya tuba ba zai hana a mayar mishi da rigar kamar yadda manzon Allah ya faɗa a wani hadisin kuma yace ana ɗabi'antar da mumini akan kowane irin hali yudba'ul mu'mini ala kulli kilanin ko kuma ana ɗabi'antar da mumini akan nau'o'in ɗabi'u daban-daban amma ba za ka taɓa ganin mumini makaryaci ba to sharaɗin imani shine ya haɗu da aiki ba yanda za a yi ka zama mumini ba tare da kana aikata aiki al'amalu saliha ba yasa duk yanda zamu gani zamu ga Allah yana haɗa al-iman wal amalu salih ya innal ladzina amanu wa amilus salihati illal ladzina amanu wa amilus salihati da ka ga Allah yana haɗa imani da aikata aiki na gari saboda haka fa amman ladina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su ba zai rage ba wa yaziduhum min fadlihi kuma Allah zai ƙara musu daga falalansa ma'ana ba ma aikin da suka yin ba ba su yi aikin ba aikin su bai je nan ba amma Allah Ubangiji zai dumbulo ya ɗibo daga taskansa wanda take cike wanda ba za ta kare ba ya ƙara musu shi dama tafiya zuwa ga Allah za ka yi babu wanda ya ƙure matakan tafiya zuwa ga Allah mafi yawa ƙoƙarin mutum wajen yawan aiki shi ne zai sa har a naɗe masa sairi ya zamanto lokaci ɗaya kawai ya gan shi ya isa gurin da ake isa wannan falalan Allah ne kuma Allah babu ruwansa don kayi sabo kayi laifuka kayi zunubai idan ka zo kai munanan aiki Allah ba zai ce ba zai karba ba idan kai aiki mai kyau Allah zai karba Allah ma ya fi mara bada mai zunubin da ya aikata zunubai da yawa ya zo yana tuba akan salihin da ya daɗe yana aikata kyawawan aiki sabila da mai zunubin da ya zo yana zunubi Allah yana haba-haba da shi yana maza-maza da shi shi ne hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya faɗi cikin alhadisul kudusi man takarraba ilayya ko shibran takarrabtu ilayhi ba'an wa man takarraba ilayya ba'an takarrabtu ilayya zira'an takarrabtu ilayhi zira'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan manzan Allah wace wanda ya zo gurina wato ya kusance da ɗani ɗaya ni kuma dan kusance shi da taƙi ɗaya wanda ya kusance ni da taƙi ɗaya ni kuma dan kusance shi da zira'i wanda ya zo min yana tafiya ni kuma dan zo masa ina sauri sauri Allah yana haba haba ya gabawa ya tuba Allah yana so saboda bawan da yake aikata zunubi Allah baya son sa to idan kuma bawa ya zo zai tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin shine abin da ran nan na karanta mana maganganun magabata suke cewa rubba ma'siyatin awrasat zillan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran sabon Allah da zai sa mutum yana jin kaskanci yana jin nadama yana neman gafaran Allah ya fi biyayya ba Allah da dina sa ka girman kai da dagawa da jin cewa kai salihi ne kai mutumin kirki ne duk biyayya ma Allah da ta saka maka jiji da kai kana ganin kafi wani kana ganin kai ma iyawanka ne Allah ya shirye ka kana ganin ai suwa ne su ƴan iska ne to kuma da ka halaka ta. duk biyayya ma Allah da zai sa kana zagin mutane kana ce duk mutane sun halaka to kai ka halaka manzon Allah ya ce ma duk wanda ya ce mutane sun halaka to shine mafi halaka a cikin su to imani yakan sa mutum a ga ya samu kyawawan ɗabi'u ya samu kyawawan nagarta ya samu kyakkyawan kyakkyawan alaka da mutane misali idan muka duba za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi cikin ingantaccen hadisi na Abu Huraira yana ce awsani rabbi bi tis'in usikum biha Allah ya mun wasiya da halaye guda tara ina muku wasiya da waɗannan halayen awsani bil ikhlasi fi sirri wal alan Allah ya mun wasiya in zamo ina da ikhlasi ثاني بالقصد في الغنى والفقر الله يا من وسيا da ina zama wa matsakaicin mutum a halin wadata da halin talauci ausani an asila man qata'ani Allah ya mun wasiya in sadar da ga wanda ya yanke min zumunta wa udiya man harramani in ba ma wanda ya hana ni wa a'fu wa amman zalamani wanda ya zalunce ni na yafe masa wa an yakuna sumti fikran idan aka ga nayi shiru to tunani nake yi ne da ayoyin Allah wani biki zikiran idan aka ga ina magana kuma aji ina ambaton Allah ne ina ce la ilaha illallah ne ko ina istighfari ko ina subhanallah ko ina haukala ko ina wani abu wannan duk yana cikin ɗabi'un da zaka ga mumini yana musayara da su sabila da mumini zaka same shi yana da alaka na kusanci da manzon Allah wajen kwaikwayo فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله bayan ya ba su ladansu to kuma zai ƙara musu daga falala Dina tankafu wanda suke kyaman su bauta ma Allah wastakbaru suke girman kai ma Allah fayu'azzibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi eh waliyan wala nasira ba za ta samu mataimaki ko majibinci wanda Allah ya zama gatansa to in duk duniya za ta taru su kishi wallahi Allah ya isar masa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda Allah yake fishi da shi in duk duniya za su taru su mara masa baya su karfafe shi da karfin su wannan karfafan sun ba zai kare shi da komai ba sabila da man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi babu wanda ya isa ya girmama shi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira na'am يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله يتي يا أيها الناس يقوم تاني قد جاءكم برهان من ربكم حقيقة هجة يازمك دقبرن الله هجة شين ya turo muku shi wa anzalna ilaikum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mabayyani annabi shine alburhan hujja wanda Allah ubangiji ya cika shi da ya cika shi da haske ya cika shi da ilimi ya cika shi da duk wani abin da shi ake samun alkamalal insaniya cika na dan adam annabi shi kadai da ka ga yana da ɗungushe yana da rauni a cikin halittansa a cikin ɗabi'ansa manzon Allah kamala ban bari unni sani shine wanda ya shiga cicir cikin ma'ana ya shiga cicir cikin sura sannan Allah ya zabe shi shine habibullah cikan manzon Allah cikin ma'ana shine ruhaniyar manzon Allah ba daga wata ruhaniya ta yi tajazzu'i ba sufaye suna ce masa ar-ruhul a'zam shine ruhi mafi girma ma'ana duk wani ruhi da ka gani cikin al'arwahu yana intima'i ne zuwa ga ruhin manzon Allah annabi shine uban kowa a alamin ruhi ga annabi Muhammadu a ruhaniya shi kuma annabi Muhammadu ɗa ne ga annabi Adamu a bashariya a wannan gangan jikin ne annabi shi Allah ya fara halitta ruhinsa wasu abin yakan ɗaure musu hankali wasu kuma sai su ruɗe da gangan yaya da a yi bayan annabi Adamu shine farkon mutum sai a zo a ce annabi Muhammadu shine farkon halitta a'a ba haka bane ka tsaya a lissafa maka a maka bayani ka gane kar ka yi gardama cewa da aka yi annabi shine farkon halitta ana maganan ruhaniya ne ana maganan ransa shine farkon abin da Allah ya fara halitta ran manzan Allah shine jiki kuma sai da Allah ya halicci rai ya halicci jiki annabi Adamu kafin ya a saka shi cikin buhun jiki ya zauna a ruhaniya mu din nan ma da muke ganin kanmu mun rayu rayuwa ta ruhaniya kafin mu zo mu sauka cikin jikunanmu shi ruhi an halice shi ne daga almala'ul a'la daga sama aka halitto shi ma'sharul arwah kuma sun dangane da duk abin da Allah ubangiji ya halitta kowanne yana rayuwa ne da ruhi wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to a wannan duniya na rayuka rai annabi shine lamba wanda Allah ya fara halitta shine abin da yake cikin ingantaccen hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma a Jabir ko awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya Jabir farkon abin da Allah ya fara halitta hasken annabinka ya kai Jabir ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni indallahi maktubun ko inni maktubun indallahi khataman nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى النبي يتني إنن فإنا ربوتشي سامن منيني أقولن الله أما تين dan ya cikin tabo da ruwa tabo da laka zan iya ba ku farkon al'amari na kaga wanda zai iya ba da labarin farkon al'amarinsa ya sani kenan yace ni ne addu'an Ibrahim babana shi ne hasken da mahaifiyana ta ga ya taso ya tunkaro ya haska gabashin duniya da yammacin duniya to kaga kasancewan annabi adam shine uban mutane baya kore annabi muhammad ya zamanto uba na rayuka gabaki daya aslu nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u إلة الكون كنت أنت ولولاك لدامت في غيبها الأشياء نورك الكل هسكنك شيني كومي دك هسكنك أكي كومي والوراء أجزاء دك نمتاني ينكينين هسكنك يا نبي يا النبي من جنده الأنبياء وأنبا در دنساني إلة الكون شيني سلا نهلتا كنت أنت ولولاك كيبا دن sun dawwama cikin babu cikin buya annabi shine wanda Allah ubangiji ya saka shi shine dalili na rayuka ga baki daya wani zai ce to ga ingantaccen hadisi da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa Allah alqalam farkon abin da Allah ya halitta shine alqalam wannan ma ba zai kora cewa annabi ruhinsa shine farko ba sabila da alqalam an halicce shi ne domin yayi rubutu haka yake a ingantaccen hadisin da Allah ya halicci kalam sai Allah ya ce makalam ya kai kalamu yi rubutu sai kalamu ya ce me zan rubuta ya Allah sai aka umarci kalamu ya rubuta wasu maganganu da wasu kalmomi to wannan abin da kalamu ya fara rubutawan annabi Muhammadu ne sai da aka samar da abin da za a rubuta sannan aka samar da alƙalamin to annabi ne a gabanan ma duk ba zai kore ba mu je mu ɗauko ar-ruhu na ibnul qayyim za mu ga yadda ya yi bayani bitafasil a kan al'arwah da ma'ashirul arwah da rayuka kafin su zo cikin jikuna da makomar rayuka idan sun bar jikuna tun kafin mu zo cikin jiki mu nan muna nan jikin ne dai da muka zo jiki ya ɗeba kewa da ruhi shi kenan sai ya mance da awali amma daga lokacin da ruhi ko wato zuciya ta samu tahzib zuciya ta samu tazkiya to a wannan lokacin zai sa tana tazakkur da tafakkur wanda dalilin wannan zai iya tunano wasu abubuwa da suka shafi al'alamul uluwi wanda rayi yayi rayuwa a wannan duniyan kafin ya zo duniyar jiki amma mutum yakan samu wannan ne ta hanyar kadaita yawan ambaton Allah yawan kusanci da Allah idan Allah ubangiji ya bashi wilaya sai ya samu wannan to annabi shine al-burhan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ya zo muku daga Allah wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mabayyani a duk yadda ka ji a alkur'ani Allah ya yi maganan haske sai ya ce anzala to yana nufin alkur'ani ne shi ne anzala sabila da qur'ani saukar da shi Allah ya yi amma idan ka ji Allah ya yi magana akan haske sai ya ce ja'a to ana nufin annabi Muhammad ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa ake nufi annabi Muhammad qad ja'akum min Allahi nurun haske ya zo muku daga Allah to wannan malamai suka ce da a ce Qur'ani Allah yake nufi da sai ya ce qad anzala lakum nurun min Allah ko ko wani abu makamancin haka sai a ce an saukar da shi amma sai Allah ya ce qad ja'akum min Allah hakika haske ya zo muku daga Allah wannan hasken shine annabi Muhammad to anan wajen kuma ana nufin alkur'ani ne wa anzalna ilaikum nuran mubina mun saukar muku da haske mabayyani na'am فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما يدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما آه الله يشي فأما الذين آمنوا وأن سكي إيماني بالله دا الله وأتسموا كما سكي رقو دا إجيان الله سكي رقو دا شريعا دا منظم الله صلى الله عليه وسلم وأن فسيدخلهم في رحمة منه الله زي شقد سوتك الرحمن سدجين كنسا wa fadlin da kuma falalansa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma Allah zai shiryar da su zuwa gare shi zai shiryar da su hanya madaidaiciya shi shirya tawfiki ne na Allah ba iktisabi bane kokari ba zai sa ka samu shirya ba ka sai Allah ya shiryar da kai man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida fitar da shi duk duniya ba za su iya shiryar da shi ba to shiriya muwafaka ne daga Allah shiriya inaya ce ta Allah Allah zai lullube ka da shi saboda haka ko da yaushe ka dawwama cikin neman shiriyan Allah kar ka yi kuri akan shiriya ka ce ni ne shiryayye ni ne tsarkakakke ni ne ni ba ba akan Allah Ubangiji hanyoyin zuwa gare shi suna da yawa Allah bai mayar da ta hanya ɗaya zaka je gurinsa ba shi yasa Allah ya yawaita yawan ibadu sallah azumi zakka sadaka hajji sada zumunta kabbara hailala istighfar da salatin annabi waɗannan dukkan su kofofi ne na zuwa gurin Allah idan baka iya wancan ba sai ka yi wannan idan kana da rauni baka iya qiyamul laili to kila Allah ubangiji ya baka daman idan kana da rauni baka iya sada zumunta kila Allah ya buɗa maka arziki sai ka yawaita sadaka da yawan bada zakka gare ka ba sai dai idan kai shaqiyi ne dole zaka samu Allah ya buɗe maka wani kofa yana daga cikin dalilin son da Allah yake mana sai ya saka hanyoyin saduwa da shi suna da yawa wasu sun zo ta can wasu sun zo ta nan wasu sun zo ta nan hanyar daban-daban ne amma gaba ɗaya gurin wa gurin Allah za a so shine misalin da suri bil ujur ma yusalluna kama nusalli suna yin sallah kaman yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna yin azumi kaman yadda muke azumi amma sun fi mu da abu daya wanda mu bamu da shi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da sauran dukiyoyinsu wanda mu ba mu ma ci mun koshi mun biya bukatun mu ba ballanta na kai ni sadaka suna neman fatawan manzon Allah sai annabi ya ce a yanzu kuma Allah bai baku abin da za ku yi sadaka da shi ba ai ba da kuɗi kawai ake sadaka ba wa kulla tahmidatin sadaqa dukkanin hamdala wa kulla tahlilatin sadaqa kowane hailala ka ce la ilaha illallah sadaka ne wa fi bud'i ahdikum sadaqa ɗayan ku ya kusanci matansa ma sadaka ne mutum ya kusanci matansa na sunna sadaka ne sabai sai suka ce ah aya ati ahaduna shahar da annabi ya ce yanzu idan da ma matan haramun ya zace ba zai samu zunubi ba suka ce zai samu annabi ya ce wa kazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajru zalik haka idan ya kaga gofofin Allah suna da yawa ba dole sai kana da kuɗi ba kamar yadda su sahabban suka koka kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani alal wa bihamdihi kalmar faɗansu bai da wahala saƙila tani fil mizan tani ilar rahman Allah yana son su shine subhanallahi wa bihamdihi in kace subhanallahi wa bihamdihi manzon Allah ya ce ladan su ma yafi ladan sama da kasa at-tuhuru shatrul iman الحمد لله تملأان أو يملأان ما بين السماء والأرض tsakanin sama da ƙasa ladansu saboda haka kar ka sha wahala ka je kana ta kama kame ka sake ga abubuwa nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka su ya baka garanti a kansu ka sake kana ta biye biye kana shan wahala wai ya tashi yana tashi yana biyan masu tsubbace tsubbace da safe safe kai da kake da Allah gunwa zaka je nema ba laifi ka ce ma wanda Allah ya mishi falala ka ce ne su muku addu'a sabila da baku san a harshen ma Allah zai amsa muku ba amma ka mance da Allah kana cikin fitina kana cikin musiba kana cikin bala'i buwa da Allah ya fi bala'in da ka bari ka bar Allah ka je kana kai karan Allah gurin halittar Allah Allah shi yafi cancanta ka kawo kara gurin shi amma ka tashi ka je wajen wani kana neman taimakon wani ka tashi ka je wajen wani kana kai masa karan Allah Allah shine wanda yake bayarwa Allah shine wanda yake amsawa Allah shine wanda yake warkarwa Allah shine mai komai duk wani abu na sama da ƙasa duk na Allah ne ka nema a gurin Allah amma kuma ba zai kore ka nemi wasila ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ka nemi wasila zuwa ga Allah a'a wasilan ba shi bane gaya gayan shine wasilan ya wasala ka zuwa ga gayan gayan shine Allah qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun idan ka ce Allah to ka bar kowa yayi tafa gamniyansa duk wanda ya ce Allah to Allah ya isar masa duk wanda ya tuna Allah to Allah ya tuna shi duk saboda haka muna abubuwan da zai gyara mana alakan mu da Allah ibn Athaillah Sakandari yana cewa idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi aqamak idan kana son ka san meye in ka kalli biyayyar kama Allah karatun Qur'ani sallah sada zumunta gaskiya nutsuwan zuciya da sauransu to Allah yana son ka ne Allah ya zabe ka kenan idan ka kalli mancewa da ibada kasala jinkiri cin amana rashin gaskiya rashin nutsuwan zuciya wannan alama ne na Allah bai son ka sai nisan ta ka gabarin hanyarsa to maza maza ka dawo ka nemi yardan Allah ka nemi kusanci da Allah subhanahu wataala na'am wa yahdihum ilai wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima zai shiryar da su zuwa gare shi hanya madaidaiciya na'am يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذ الأنثيين يبين الله لكم أن تجلوا والله بكل شيء عليم sunaka qulillahu yuftikum fil kalala farkon suratul nisa ya fara ne da maganan gado ya fara da maganan mata ya fara da maganan abawa mata haƙƙin su na sadaki ya fara da maganan yanda mutum idan ya samu raino na marayu karkashin sa yanda zai kula da waɗannan marayun ya ba su haƙoƙin su to alqur'ani dama yana da tansiki da tanzimi shi alqur'ani kaman sarka ka san sarka idan aka balla ɗaya sai a ga yayi jibi to haka Allah ya saukar da Qur'ani musalsalan kasalsabil a jere a jere munassakan munazzaman ba wani gibi a cikin alqur'ani ayan baya yana karfafa ayan gaba ayan gaba yana karfafa aya na gaba da shi haka alqur'ani yake a jere shine abinda albusiri yake faɗa ko da aniwa wasiya ayatin lahu zaharat zuhura nari kira laylan ala alami waddurru yazdadu husnan wa hawa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazimi fama tatawulu amali almadidi ila ma fihi min karam alakhlaq washiyami waddurru shilu yazdadu husnan yana yin kyau wa hawa muntazimun in aka tsara shi aka jera shi a cikin silalo mun san silalo shine zaren da ake tsara abun wuya ake jera lu'ulu'u a jera shi a jera shi walaysa yanqusu qadara kuma darajarsa bai raunanta ko ya tawaya gaira muntazimi idan baya cikin wannan tsarin lu'ulu'in wa kasirati wa kal mizani ma'dilatan fal qist min ghairi hafi an-nas lam yuqami haka yake a jiri a tsare to Allah da ya faɗa mana a farkon suratul nisa to a ƙarshen suratul nisa ma zai rufe da wannan bayanin abinda aka bude da shi da shi aka da shi da shi aka bude kuma abinda da aka bude da shi da shi za a rufe Allah ya ce yasabtunaka qul illahu yuftikum fil kalam suna tambayan ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna neman fatawanka ya rasulullah qul illahu to ka ce musu ya rasulullah kalala dangane da wanda mamacin da ya mutu ba yi da ɗa kuma ba yi da uba ko kuma matan da ta mutu ba muji kuma ba ɗa kuma ba uba shine kalala wanda ya mutu ba yi da ɗa ba yi da uba ma'ana ba yi da magada kenan ko yastabtunaka suna neman fatawanka qulillahu allah yuftikun yana baku fatawa fil kalala in imru'un halaka idan wani mutum ya mutu halaka anan ma'ana mata ya mutu sabida dole da a duba bangarori na yaren qur'ani da kuma lahajar larabci da yadda lahajar larabci yake da yalwa da kuma siyakin magana wani idan aka ce halaka yana tsammanin kawai wani abu ne na kaskanci na mummunan karshe shine halaka halaka in wane ya halaka ba haka ba halaka a nan yana nufin mata ya mutu misali mu duba hadisin abdurrahman bin auf yace halaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam yashba huwa wa ahluhu min khubz ash-sha'ir manzan Allah sai yace halaka kaga kalmar halaka sai ka ce a a ce kuma halaka rasul annabi ya halaka a'a ma'anan halaka a gurin mata ya mutu to anan ma inimru'un halaka idan wani mutum ya mutu wanda laisa lahu waladun ba yi da ɗa walahu uktun yana da ‘yar uwa, ana idan macece ya mutu baya da ɗa baya da uba, mana bai da ‘yar uwa wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ‘yar uwa wanda ubansu ɗaya uwansu ba ɗaya ba, to da ta fi gadon safala ha nisfu ma ta raka tana da rabin abin da ya bari na dukiya raba a ba ta rabi. wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad kadhalika yar uwansa ta yi wafati ba ta da ɗa ba ta da miji babanta ma duk ya rasu duka to shi ma zai gaje ta shi zai cinye duk abin da take da shi ne shi asibi ne zai gaje ta gaba ɗaya an gane ko fa in kana tatnatayn idan yan uwa matan kwaya biyu ne falahuma athuluthani mimma taraka suna da biyu cikin kashi uku na abin da ya bari ma'ana za a raba dukiyarsa kashi uku idan an raba kashi uku kashi biyu na wannan yan uwansa mata kwaya biyu ne da ya bari imma lu'abbai imma lu'ummai imma ɗaya lu'abbiya ko ɗaya lu'ummiya ai ɗaya ɗaya ba lu'abbai da lu'ummai ba shaƙiƙi ko lu'abbi an gane ko in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma taraka suna da biyu cikin kashi uku na abin da ya bari wa in kanu ikhwatan idan su din nan yan uwa ne rijalan wa nisa'an maza da mata sun haɗu cikin wannan wato tarika din mamaci ya bar dukiya ba yi da uba ba yi da ɗa to waɗannan ‘yan uwan nasa maza da mata gaba ɗayansu sai su zo su raba wannan gadon tsakaninsu amma fali zakari mislu hadzilun tsayaini namiji yana da raban mata biyu da a raba shi bisun yadda ake raban gado namiji ya dauki kaso rubi mace kuma ta dauki rabin kason namiji yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku waɗannan hujjoji yana bayyana muku waɗannan hukunce hukunci an tadillu domin kada ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah ubangiji masani ne na komai da komai to mu duba yadda ubangiji yake ba da waɗannan hukunce hukunce yake saukar da waɗannan dokoki na gado wanda gadon nan can tagaryar lissafi ne wanda idan ka je wajen masana alfara'id za ka sha mamakin yanda ake raban gado yanda yake da wahala yanda yake cin lokaci yanda yake cin tunani to amma manzon sanar da al'umma waɗannan ilimomin a zamanin jahiliya idan mamaci ya mutu mace ba ta gado sai dai a kwace dukiyanta ba za ta gaji komai ba sai dai ita ba a gaje ta kawai idan mutum ya yi wa fati ya bar matansa to babban ɗansa ma sai ya zo ya gaje matansa in ya ga dama ya ci gaba da kwana da su in ya ga dama ya mayar da su ku yangi haka fa yake a zamanin jahiliya manzon Allah ya zo ya ce a'a mace mai mutunci ne mai daraja ce لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ba mai girmama su sai mai daraja ba mai kaskanta su sai kaskantacce amma a yau aka sami wani baturan ƙarya da yazo yake cewa an tauye wa mace haƙƙinta ke an tauye miki haƙƙinki a ina kin san a halin da kike kafin zuwan manzon Allah zaki hada kanki da namiji ne ai maza su ne qawwamuna alal nisa maza su ne Allah Ubangiji ya ba su ƙarfi da ɗaƙa ninkin abin da ya ba wa mata domin haka dole ka san namiji ya fi ka san na mace sabila da wasu abubuwa da namiji yake tsayuwa da su na ɗawainiyar rayuwa da ɗawainiyar gida da ɗawainiyar iyalai kun taɓa jin an ce mace ta aure namiji ba namiji bane yake auren mace kun taɓa jin mace ta kai sadaki ba namiji bane yake kai sadaki kun taɓa jin mace ta ciyar da gida ta ciyar da miji duk gidan da kaga mace ne take ciyar da gidan to wannan gidan gurgun gida ne mace ne take ciyar da gidan to gurgun gida ne amma kuma idan Allah ya bawa macen falala da hudi da alkhairi sai ya zamanto tana ɗauke nauyi shi mai gidan Allah ubangiji wato ya samu rauni cikin arzikinsa sai ya zamo suna dafawa da macen to ba za a ce masa gurgun gida ba amma namiji ya zauna katilan makatulan ya kwanta ya yi bacci mace ta zo ta ciyar da shi ta shayar da shi wannan ai bai zama miji ba kenan bai dauki hukuncin sa na kawami ba ya zama ci ma zaune wannan ba mijin hajiya ba mijin zaman banza dai mijin hajiya kan wanda ake zaman lafiya ne mijin zaman banza shine wanda zai zauna kawai mace ta ciyar da shi maza su ne Allah ya ɗaukara musu wato wato ya ɗaura musu nauyin nafaka su ciyar da iyalansu su tufatar da iyalansu su su su su ba ma iyalansu kiwon lafiya su yi kiwon iyalansu wajen ba da tarbiyya ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ko a gurin halitta ma Adamu daga cikinsa aka fitar da Hawwa'u yankin jikin jikin Annabi Adamu ne Hawwa'u kaga kuwa babu yadda za a ce musulunci ya tauye haƙƙin ya mace musulunci ya girmama mace ne ya ba ta fifiko da falala fiye da yadda take da shi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai ga musulunci a matsayin wanda ya yan wanda ya bautar da mata ko ko ya saka mata cikin kunci ya kwace musu haƙƙinsu to wannan bai san menene al'insaniya ba bai san menene unutsa ba kuma bai san menene zukura ba bai san haƙoƙin tsakaninsu da tsakaninsu ba ko a gurin da Allah Ubangiji yake maganan kyautan ba da ɗa me Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inafan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa ina a fa gurin fa kyauta Allah ya ce idan zan yi kyauta liman ya sha'u inasan yakan yi kyautan mace ga wanda ya so sai ya kawo namiji shine a raƙan fattani wani wajen sai ko wani kuma sai ya mishi kyautan maza au yuzawwijuhum zukranan wa inasa ko ya hada su maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wani kuma Allah ya bashi a matsayin bakarawa bunna mata ake yi kafin zuwan manzon Allah wa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat mutum ma in ya dawo gida ya ga an ce matansa ta aibi mace zalla wajhuhu muswaddan sai ya bata rai ya hada fiska ya tawara min alqawli min su'i ma bushira bihi yana magana kasa kasa yana koye maganganu ya da munin abin da aka bashi labari Allah ya ce zai rike ne ya gode ma Allah ko zai binne shi a ƙasa ya taka shi a ƙasa haka fa ake mata suke kafin zuwan musulunci amma yanzu a samu wani tsagera mara mutunci ya ce wai an tauye mace hakkinta kai din da kace da ka tsayar da hakkin mace me kamata tsaraici kace ta fito da shi tsaraicin ta kuma shine darajarta ce mata kai ta fito ta zama ballagaza ta shiga duk yanda maza suke gwagwarmaya ayi gwagwarmaya da ita ta shiga ta zama yar duniya kawai ta je kasuwa ta yi gogayya da maza ta tafi ofis ta yi gogayya da maza ta tafi ina ne ta tafi ina ne wannan duk ba laifi bane sabila da abdarurat wanda muke da shi na wannan zamanin na bukatuwan mata a wasu ofisi da gurare da makatib da sauransu amma a ka'ida mace dan zaman gida aka yi ta ba a yi mace dan ta je ko ina ba amma lalura ya sa a babin darura mace sai ta fita a babin darura amma kuma ba ta fita mubarrija ba ta fita tana bude tsaraici tana bude gashi wanda Allah ya ce wa kanna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ku zauna a gidajen ku kar ku fita kuna yada tsaraici irin yanda jahiliyya farko suke yada tsaraici to su majiya musulunci abin da suke so kenan su nuna wa mutane mata da su ba su yanci sannan su mayar da mata cikin kukumin bauta da kaskanci ya zama mace ba ta da daraja ya zama mace ba ta da kima domin duk mace da zaka ga tsaraicin ta yau kaga tsaraicin ta gobe kai zina da ita yau kai zina ba za ka yadda ba da ka yadda ka auri matan da take fito da tsaraicin ta waje kowa yake gani ba za ka yadda ba ko dan iska ba ya yadda ya auri yar iska sai a babin darura sai in ya rasa yadda zai yi shi yasa akwai wani magana wanda yana da matukar fa'ida da ya kamata iyaye su kula da wannan abin idan ba su kula ba kuma Allah zai kama su Allah zai tambaye su shi ne iyaye su kula wajen su ɗauki yarsu mutuniyan kirki su ba ma mutumin banza dan kawai wai ana shiri da iyaye kun san wane mutumin banza ne a'a yana da ɗan kuɗi ne a hannunsa ko kuma ɗan wani attajiri ne ko kuma kawai a cutar da mace a tirsasa ta a aura mata wani mutumin banza to Allah zai tambaye ku akan wannan an zalunce ta an zalunci ƴaƴan da za ta haifa kuma an zalunci zuciyarta kuma an saka ta
a bar mace ta auri wanda take so ma dama bai zamo mata cuta ba bai zamo mata damuwa ba bai zamo mata mummunan akiba ba a barta a duba mata mutumin kirki a'a idan misali ta zo da mutumin banza a iya hana ta amma kuma kada a ɗauke ta a bayar da ita wa mutumin banza ko a ɗauki ‘yar banza a bayar da ita wa mutumin kirki bil kowanne yakan cutar da al'umma ya cutar da dangi ya cutar da zuri'a أما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة إخوة إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم لا متأيا من كرشن سورة النساء كينا آه إن شاء الله gobe za mu tashi cikin suratul ma'ida za mu karanta tambayoyin da suka samu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah akramakallah mai tambaya na farko ya ce Allah ya ƙara wa malan lafiya da nisan kwana albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayarsa shine menene hukuncin wanda ya kwanta da iyalinsa bai yi wanka ba har alfijir ya keto kuma yana azumi yaya matsayin azumin shi tambayan farko wanda ya kusanci iyalinsa bayan ya kusanci iyalinsa ya ɗauki azumi ya kwanta ya bacci har sai da alfijir ya keto bai yi wanka ba babu abin da ya taba azumin sa zai tashi ne yayi wanka kawai ya ci gaba da gudanar da azumin sa tunda ba a cikin azumin ne ya kusanci iyalinsa ba Allah ya ce uhilla lakum laylatu siyami arrafasu bila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Allah ya halatta muku kusanci matanku a daren azumi dan haka wannan bai zama laifi ba sai dai ba a san mutum ya kusanci iyalansa kuma ya kwanta da janaba a jikinsa an fa san mutum in zai kwanta ya kwanta yana da cikakken tsarki amma wannan bai taba azuminsa ba wallahu a'lam
a tambaya na gaba shine yana tambaya ne akan hukuncin sakin auren da aka yi shi matan tana jinin al'ada yaya wannan auren ta sakin saku mana ai shi at-talaqu sunni wanda aka fi so shine idan da ka rabu da matarka ka rabu da ita lokacin da take cikin tsarki domin wato ka rabu da ita ba tare da ka kusance ta ba idan mace ta yi jini ta gama ta yi tsarki to ka ba kusa- baka kusance ta ba sai ko rabu to wannan shine at-talaqu sunni amma mace tana cikin wato wato tana cikin wato me ake cewa tana cikin jini a sake ta wannan wato sunansa at-talaqul bid'i amma kuma wannan bai zamo ya taba ya taba menene ya taba sakin ba saki ya sako idan mai ciki ne ita dai kawai za ta zauna ne ta ci gaba da idda iddanta kuma shine ta aihu in ta aihu shikenan sai ta tattara kayanta in kuma Allah ya sa sun yi sulhu to wa sulhu khair sulhu alheri ne wallahu a'lam na'am mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan hukuncin magidanci wanda ya yi zina da budurwa daga baya ya tuba ya nemi gafaran ubangiji da niyan ba zai ƙara ba to yaya hukuncinsa shi wannan duk wanda ya aikata laifi ya nemi gafaran Allah Allah zai yafe masa wannan laifin baya da kaidi qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim duk girman laifinka idan ka nemi gafaran Allah Allah zai yafe zai gafarta amma kuma kayi at-tawbatun nasuh tuba mai kyau ba tuban muzuru ba kai tuba mai kyau ba tuban muzuru ba menene shurudu taubatika annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yauda ila dhanbihi fima baqiya alaihi min umrihi kayi nadama akan abin da kai kayi nadama in kuka kai kai kuka kai bakin ciki kuma ka ce ya Allah na tuba ba dan sake dawowa ba astaghfirullah astaghfirullah Allah ya yafe kayi niyya ba za ka sake dawowa ba ko da a ce wani lokaci raunin zuciya ya sake kama ka ka sake dawowa bai warware wannan sunansa a matsayin atawaddu nasuk ba ma damu baka mayar da wannan zunubin ya zamanto ɗabi'anka ya zamanto ka mayar da shi ba za ka iya rayuwa ba sai da wannan kuma in kai ma baka jin damuwa baka jin nadama to wannan kuma ya shige idan ka zo kana neman gafara akan sama izgiri kake yi sabiya da me abu ne wanda a zuciyarka baka da niyyan bari ka zo kana ce ma Allah ka tuba ma Allah za ka yi ƙarya ma Allah za ka ɓoye zuciyanka bayan yana ganin zuciyanka ya san abin da ka ɓoye saboda haka Allah zai gafarta amma kuma kada a sake komawa domin idan ka afka ma ƴar wani to to ka zauna da shirin cewa Allah zai iya kawo maka jarrabawa a afka ma yanka to kaga ko ba za ka so a afka ma yanka ba wani ya zo gurin sarkin hikima ba a taba ganin irin manzon Allah ba wajen bayani da ya zo gun manzon Allah sai ya ce ya rasulullahi kamin izini na yi zina yanda kuka ji garan gatsau kamin izini na yi zina a ta'azzanu li biz zina annabi sai yayi shiru maimakon ya ce masa habbai ku bije shi ko ko ya ce amma kai ba karamin tsinannen mutum bane a ko daya annabi laysa bila anin wala fahashin wala sakhabin wala madahin ba mai la'anta bane ba mai zagi bane ba mai alfasha bane ba mai daga murya bane wannan laifin da girman sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawai tambaya ɗaya manzon Allah masa sai ce da ka yadda a yi da yanka ko ƴar uwanka ko uwanka sai sun kai da kai ce a'a sai annabi ce kai kuma sai ka yi da ƴar wani ko uwan wani ko ɗan ko ƴar uwan wani ko matan wani shikenan kawai a cikin sauki an warware matsalan ba a fara maganan aje shi da commission ku kama shi a kai shi aje a garkame shi a fursuna a'a wannan amma masa bulala goma tukuna ko ba haka ba da sauransu duk ba irin annabi cikin hikima cikin wato dabara shiryayyen mutum duniya da haka aikata fasikanci yakan sa wato zuri'anka da basu aikata komai na laifi ba ka shafa musu wannan abu Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana amin saboda mai tambaya na gaba ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai olsa wanda ta yi chronic take hana shi yin azumi idan zai ciyar yaya mizanin ciyarwan zai kasance to da farko a tabbatar da cewa olsan ta zama chronic ba kai kama da ita chronic ba ka gane ko ka san rauni wani lokacin mutum kawai idan ya ji yana son abu in yi mutum ya saka abu a ransa kawai sai ya ji abin ba zai iya ba to da yawa masu olsa ina musu nasiha akwai olsa haka ne kuma olsa ciwo ne wanda yakan hana wato yakan iya hana azumi olsa ciwo ne da yake son ana cin abinci akai akai amma na fahimci da akwai waɗanda da yawa olsan sun bai kai su gagara azumi ba amma sai suna jiyar mu kansu ba za su iya azumin ba sai kuma su gagara din sabida da ka jiyar mu kanka ba za ka iya ba sai ka ji kamar da ka mutu saboda ka ranka ta shirya maka da barbarun da za ka yi domin ka kubuta daga yin azumi ka ce da ka ciyar to da farko a tabbatar da onsan chronic ce ba wai kai ne kamar yadda ita chronic ba domin ka huta ka sha ruwa na farko kenan in kuma ka mayar haka to Allah ubangiji ya sani Allah ubangiji ya ce kullu amal ibn adama lahu illa siyam ko illa sawm fa ana ajzi bihi duk aikin dan adam nasa ne iya azumi shine nawa domin azumi mutum shi kadai ya san yana yin azumi mutum da iya cin abinci a daki ya fito ya ce muku ina azumi yaya za ku yi ba za ku musa shi ba saboda haka Allah shine ya san gaskiyan azumin mai azumi saboda haka mu ji tsoron Allah in kayi ƙarya Allah ya sani in kayi gaskiya ka ya sani amma ba ina yi da wanda ya turo tambaya ba ina yi ne da duk mai olsa waɗanda da yawa sukan zo da irin waɗannan fasahohi to idan olsa ya sa mutum ko ba olsa ba ko wani ciwo mutum ba zai iya azumi ba ya ma kai ga misali akwai wanda lokaci kaza zuwa lokaci kaza ne yana treating a lokacin yana jinya ba zai iya azumi ba wannan tsakanin misali kaman wata ɗaya ne wata biyu amma bayan sallah zai iya to ba ciyarwa zai yi ba zai biya azumin ne ba ciyarwa zai ba zai biya azumin ne amma idan kwata-kwata ba zai iya azumi ba ne shi a rayuwarsa kwata-kwata ba zai iya azumi ba sabila da cutan da Allah ya jarabce shi da shi to shi kenan sai yana ciyarwa ciyarwan nan kuma shine ciyar da miskinai akan kowane azumi kwaya ɗaya azumi ɗaya miskini ɗaya azumi biyu miskini biyu azumi uku miskini uku amma an yi magana akan nau'in ciyarwan a'a za ka nemi miskini ne kawai ka cika masa kwano da abinci ka bashi ya ci ko kuma za ka wato nemi magidanci ne ka ba shi abinci gwargwadon yadda zai ciyar da gidansa to da yawa sun ce a ba wa magidanci shine mafi alkhairi shine mafi falala magidanci wanda zai iya ciyar da gidansa gwargwadon abin da zai ci da cefanen da zai yi amfani da shi a gidansa wannan shine idan kuma mutum bai samu daman haka ba zai iya ɗaukan wato miskinai guda goma ya sa a yi abinci mai kyau da nama da komai gwargwadon yadda miskini mai bara mabukaci zai iya ci ya ƙoshi ya yi tatil ya sha ruwa ya bashi to wannan shine gwargwadon ciyar da miskini ɗaya wallahu ta'ala a'lam na'am na'am mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan menene fa'idar yin yanka bayan saukan Kur'ani ko kuma bayan an karanta wasu surori kamar an ce an karanta surat Yasin a ce za a yi sauka za a yi yanka saboda
yanka a zubar da jini idan an yi addu'a wannan abu ne mai kyau layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum Allah ba jinin yake so ba ba naman yake so ba tsoronsa ne yake so tsoron Allah a taqwa shine abin da Allah ubangiji yake so saboda haka wannan abu ne mai kyau yakan sa a karbi addu'a yakan kawo ijaba wannan shine qurban mutum ya yanka wani abu domin kusanci da Allah ko layya ma qurban ne neman kusanci ne da Allah sadaka na abin da zaka yanka kaza ko wani abu duka qurban ne wannan abu ne mai kyau in ka yi addu'a ka yanka wannan ya tabbata daga gurin magabata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga wanda yake da iko ko da ba ma addu'a ba dan wata bukata zaka iya yin yanka kai sadaka akwai wata mas'alan da ta bani dariya na ita dariyar mas'ala wai sai ga wani sai yanzu fatawa ta canja na salafiya akan maganan rubutu da laya da yin yanka da sauka sai gashi fatawa gaba ɗaya ta canja wannan abu ya bani mamaki na ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wanda bai mutu ba bai ƙara kallo ba abinda a kansa an kafirta al'umman manzan Allah duk mai shan rubutu kafiri ne mai ɗaura laya kafiri ne mai yin addu'an bakwai a raɗin suna ma sai da aka ce wasu sai da aka ce ma wasu kafirai amma sai gashi wani wani wani wani babban bujumi daga cikin jigajigan dakarunsu ya ce a'a ai shan rubutu gashi ibn al-qayyim ya bada fatawa ya ce a sha rubutu a cikin zadul ma'adi wani ma na ji shi daga Kano shi ma ya ce gashi ai ya halatta idan dai da ka rubuta sunan Allah ne karata ya wannan laya ai halal ne wani ma na ji shi da iri iri da sauransu to wannan abu ya kamata suna zaunawa a cikin yaqazatun min uqulihim jiya an kafirta musulmi akan mas'ala kaza yau kuma an zo an ce abin halal ne wahayi aka muku jiya yau aka canja wahayin ko kuma shedanin son zuciyanku ne yake canja muku fatawa wallahi tallahi son zuciya ne son zuciya innal hawala huwal hawanu zuciya yanzu misali abin da ya shafi laya kun san da cewa ibnu taymiya yana da fatawan laya a cikin ina tsammani shi ma ibnu al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad ibnu al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad yace wanda zazzabi yake damun sa zazzabi yayi tsanani ka rasa yanda za ka yi yace to ga lakani in ji ibnu taymiya yace ka nemi takarda kwaya uku ka rubuta bismillahi ma bismillahi qarrat idan ka rubuta waɗannan sai ka naɗe su in ka naɗe sai ka jefa a bakinka ka haɗiye da ruwa laya a haɗiye laya amma da duk wannan sunansa kafirci shirka mushrikai ne suna ɗaura guru suna ɗaura laya yau kuma gashi fatawa ya canja sai da haka duk abin da ya zamo gaskiya ne dan Allah dan annabi ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu haɗa akan abin da ya zamo gaskiya ne yanzu duk maganar da ake yi na maganar taron suna haramun ne akwai fa wanda yana cikin masu zagin maulidi da aibata maulidi da sauransa sai ce ni ma an min aihuwa a madina na yi waliman suna an min aihuwa a madina na gayyaci walima an zo an yi taron suna har hayaniya ya tashi tsakaninmu da yan uwanmu ustazai aka je wajen wani babban shehi mu ya bada fatawa ya ce ai wannan ya halatta ma a yi suna ai ai ai waliman suna ba ku jin kunya da Allah? Ai ya kamata ku tuna da cewa wannan waliman da kace kayi na sunan aihuwan shine taron sunan da ake yi. Ba shi bane? Idan ka ce taron suna annabi bai taba yi ba ka kawo min yanda annabi ya taba tara walima ya ce an haifa min na Fatima ga, ga, walima ku yi. A an haifa min alqasim ga walima a yi. An haifa min Zainab bar mutane su huta daga jidali yanzu a bar mutane su je su bauta ma Allah su nemi ilimin addini Allah ya kara mana san manzon Allah maulamu shehu tahiru Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara mu shehi yarda Allah ya kara mu karama yanda ya tafi Kaduna Allah ya dawo mana da shi bauchi lafiya Allah ya nuna masa yanda yake so cikin musulmi gaba daya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين